من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى وعلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na laraba daren alhamis goma da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da 20 da watan uku watan maris miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowace yammacin wannan wata na ramadan a cikin wannan masallaci na darul hadith da yake wannan unguwa ta timitau a wannan gari na tawa a cikin wannan ƙasar ta Nijar wanda yau da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi darasi na goma a jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan sura mai ɗimbe da fawa'id da kuma karatutuka suratu shura a jiya mun fassara aya ta 125 فإن الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون يوم ذا مفسر آية تنشرين تشد إن الله يبسي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa yastajibu alladhina amanu wa amilus salihat wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adhabun shadid Allah yace wa yastajibu alladhina amanu malaman tafsiri sun yi sabani abun fassara wannan ayar akan zance guda biyu mafi shahara a cikin zantukan malamai zancen fari suka ce wa yastajibu allazina amanu wa amilus salihat mana masu imani ai Allah subhanahu wataala yana karba wa masu imani abinda suka aiwatar ko abinda suka tambaye shi shi Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala yastajibu allazina amanu Allah yana karba ma masu imani kuma suka aiwatar da aiki na gari bayan sun yi imani kuma ga aiki na gari to a duk lokacin da suka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya ba su abin da suka roƙa suka ce misali lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya zartar da al'amarinsa akan annabin Allah annabi Musa alaihi afdalus salatu wa atammu taslim mahaifiyarsa ta nemi da Allah subhanahu wa ta'ala watan ya ya bar mata ɗanta to sai Allah ya ɗauki alwashin cewa zai mayar mata da shi kuma ya ƙara mata akan abin da shi annabin Musa yake da shi bayan hadisar ta faru ta sanya su a cikin ruwan da suke tafiya gidan fir'auna la'natullahi alaihi aka zo da shi gaban fir'auna ya nemi da a yanka sa matarsa aisha ta ce qurratu ainun li wa laka la taqtulhu sanyin idanuna da naka karka kashe sa asa ayyan fa'ala wala alla wannan dan yayi mana amfani a nan gaba au natakhilahu walada ko mu rike sa a matsayin dan da kaga anan Allah yana so in zartar da wani al'amari da aka zo aka nemi cewa a bashi a shayar da shi sai Allah ya haranta masa shan kowane amama to sai kauliyarsa ‘yar uwarsa take cewa ba za ku so bane nuna muku akan iyalin da za su shayar muku da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara aka dawo da shi gun mahaifiyarsa kuma aka biya ta akan shayar wadda za ta yi to kaga ta nemi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata to sai kuma Allah ya karba annabi yaqub alaihi salatu wassalam addu'a yake dare da rana akan Allah ya maida masa da dan dan saki cewa inda ma ashku ba'e basi wa hubni ila Allah ina kai damuwa ta ne a wajen Allah subhanahu wataala ina daga damuwa ta ne gun wanda yake biyan damuwar wanda yake kuran yema mai kunci a rayuwa a ƙarshe sai Allah subhanahu wataala watan ya mayar masa da ɗansa sannan kuma Allah ya ya bude masa gan idanu sai kuma yana gani kaga ya roki Allah sai Allah ya karba masa kaga wayastajibu yastaji wayastajibu alladhina amanu Allah yana karba ma masu imani idan mai imani yayi addu'a Allah yana karba da mun na daga cikin sharadin ubangiji ya karbi addu'arka shine ya zamanto akwai imani tsar da kai idan ka roƙi Allah da imani kuma ga aiki nagartacce to ka ƙara wa addu'ar ka kwalliya ce musamman ma mutum ya aiwatar da wani abu na ibada ya yi tawassali da wannan aikin ya roƙi Allah to Allah yana karba masa duka ne wannan musan tarihin mutane da manzan Allah ba mu labarin su cewa suna tafiya sai suka shiga cikin wani kogo zafin rana ya duke su suke neman su huta suna son su huta a rayuwa suka shiga cikin wannan kogon sai dutse ya zo like wannan kogon suna falkawa suka babu hanyar fita daga wannan dutsen to sai kuma ubangiji ya sanya musu ilhamar cewa in har kuna son ku fita to kowannen ku sai ya roki Allah da abin da ya aiwatar na alkhairi daga cikin su dan yace ya Allah ni na kasance ina da mahaifa guda biyu ba na cin abinci ni da iyalina sai na ciyar da su wata rana sun aike ni na je na yi musu itace kan na dawo barci ya doke su dare ya yi ga abincin na zo da shi ga iyalina na da bukatar wannan abincin amma haka na jure na haƙura nake jiran sai sun tashi na ba su wannan abincin ya Allah in nayi dan neman yardanka Allah ka fi mu sanin halin da muke ciki na kunci Allah ka sawwaka muna shugaban halitta ce sai dutsen ya jayi amma ba sa iya fita suna ganin hasken rana kaga yayi tawassuli da aikin da ya gabatar na mi na alkhairi ko nabin yace ya Allah ni ma na kasance ina dokar mutane jinga da kudi na na doke su aiki bayan na biyo kowane ma'aikaci da doka sai mutum ɗanyin raina abin da na basa sai na sayi dabba da wannan dukiyar a kwana a tashi wannan dabbobin suna haihuwa har abin ya zamanto garge wata rana bayan shekara shekaru sai ya dawo ya ce wani ka gane na ce a'a ya ce a lokacin ka zani ne mu da suwa da muka maka aiki ka bai wa kowa kudinsa da aikinsa ni baka bani ba na hada ka da Allah ka baka biya ni yace kaga wannan duka dukiyar nace masa yace eh nace taka ce da kudin ka aka sha kura ka ci yace ya Allah in nayi wannan din neman yardarka Allah ka san abin da muke fama da shi Allah ka kuranye muna dutsen ya ƙara janyewa amma ba sa iya ba sa iya fita kaga shi ma yayi tawassuli da wani aiki da ya gabatar na mi na alkhairi na hukun yace ya Allah akwai ni a wata diyar dan uwana ta kasance ina son ta tana cikin mata mafi soyuwa garin ba da aure ba yiwa ta kama ta tana da bukatuwa ta zo a kan da taimaka mata na ce ba zan taimaka mata ba sai in ta yarda na yi lalata da ita a ƙarshe ta ƙiya ta je kuma abin ba ta dace ba ta ce to ta aminta ta yarda ce na zo ta tube na tube su take cewa wani ka ji tsoron allah kada ka sanya zobe a inda bai dace a sanya sa ba ce kuma sai na jin tsoron ka ya kama ni Allah na daina na fasa abin da zan yi na ƙara mata akan abin da na bata kuma na yafi mata wannan kuɗin ya Allah in na yi don neman yardarka Allah ka san halin da muke ciki Allah ka ka kuranye muna shugaban halitta annabi Muhammad wace sai dutsen ya ya jayi sai suka fito suka ci gaba da tafiyar su ويستجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات anan ne malu suka ce ba laifi idan kai gabatar da aiki na alkhairi a rayuwa to ka roki Allah subhanahu wataala zaka iya roƙon Allah kai tawassali da wannan aikin da Allah ya biya maka bukatarka ka karanta alqur'ani mai girma zaka iya tawassali da wannan karatun na alqur'ani dan Allah ya biya maka wani abu ka je umara zaka iya tawassali da umararka dan Allah ya biya maka wata bukata taka ka gina masallaci ko makaranta ko ka ɗauki yaunin malamai masu karantarwa za ka iya tawassali da wannan aikin alkhairi ka roki Allah ya biya maka buƙatarka wa yastajibu Allahu alladhin wa yastajibu Allahu alladhina amanu Allah yana karba ma masu imani ka zama to mai imani in ka roki Allah subhanahu wataala zai karba maka sai Allah wannan shine fatawa ta malamai game da fassarar wannan aya ta fari a ɓangare da biyu suka ce wa yastajibu Allahu alladhina amanu ubangiji subhanahu wata'ala watan yana karba wa masu imani da suka aikata ayyuka idan suka ubangiji yana karba musu abinda suka aikata idan suka aiwatar da abinda Allah ya umarce su ai annahum yastajibu li rabbihim su masu imani suke karba ma Allah subhanahu wataala mana wa yastajibu Allahu alladhina amanu a fassara ta biyu masu imani suna karbar kiran Allah idan Allah yake su yi in Allah yake su aiwatar da abu to suna bin wannan umarnin kamar sun karbi kira ne da Allah subhanahu wataala domin Allah da kasa ke cewa ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku masu imani Allah ce istajibu lillahi ku karbi kiran Allah subhanahu wataala me karban kiran Allah shine ku yi abinda Allah subhanahu wataala yace ku aiwatar sannan kuma ku daina abinda Allah yace ku bari haka ku karba mu kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi yace ku aiwata to ku aikata idan annabin Allah yace ku bari ku bari wannan shi ne fassar da maza ke cewa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum abinda na umarce ku nace ku aiwatar manzon Allah ce ku yi gurgudan ikon ku abinda nace ku aiwatar to ku yi gurgudan ikon ku domin Allah da kansa cewa yake fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudan iko ba ka iya game aikin alkhairi gaba ɗaya ka ce za ka iya ba za ka iya ba wallahi iya abin da ake so ka yi gwargwadon halinka sannan kuma ka yi da ikhlasi ka yi don neman yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala annabin Allah ne Allah ya wasa'a masa ya ce alam bashara halaka sadaraka shi ne Allah ya ba sa dama aka yalwata masa ga manzon Allah ya kiyama laili ba ta ba ta wahalar da shi yanzu ba wani daga cikin mu na fasallan nan ta tarawih da ake yi a wani wuri za ka iske ana raka a sha ɗai wani sha uku wani sha biyar sha bakwai amma yana jin wuyar ya tsaya ya yi ta amma ba in za a shekara ana azumi bai wahala in aka ce za a shekara ana azumi azumin baya warar da shi amma ka ce ya tari cikin dare ya yi nafila to ka doko ji daji ka doko aiki wani ko nawa ne zai iya dokawa ya bayar ya ciyar amma in ka ce ya wuni da azumi wallahi ka ba shi ka doka masa aiki zai iya fitar da duk abin da yake da shi ya ciyar a addini amma idan ka ce ya yi azumin nafila to ka dora masa idani farillan marakan yawa ake yi jama'a mun fahimta to a addini gwargwadon halin ka za ka iya yi amma abinda manzon Allah ya ce ka bari wa ma nahaitukum anhu sai ce fantahu abinda na hana ku to ku daina wannan abun kai tsaye jama'a mun fahimta Allah ya ce wa yastajibu Allahu alladhina amanu masu imani suna karba ma Allah bisa abinda Allah subhanahu wataala ya umarce su da wannan sai Allah ya ce wa yaziduhum min fadlihi sai Allah ya ƙara musu daga daga falalarsa idan muka dauki a wancan fassarar ta fara cewa Allah yana karba mu masu imani to wa yaziduhum min fadli sai mun to duk abin da suke roƙon Allah Allah yana ƙara musu in ka roki Allah sai ya ƙara maka ka roƙa sai ya ƙara maka roƙa sai ya ƙara maka daman Allah yana son a dinga roƙonsa jama'a mun fahimta Allah yana son a dinga roƙonsa bal ma ubangiji subhanahu wataala a koda yaushe shirye yake da ka roƙi Allah ya karɓa maka da wannan ne shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu akwai lokutan da idan mutum yayi addu'a ya roƙi Allah subhanahu wataala Allah yana karɓa masa daga ciki lokutan da in mutum yayi addu'a ba a mai da addu'arsa mu fara akwai addu'a da mutum zashi a bayan kiran sallah tsakanin kafin a tare iqama hadisi ne ingantacce daga annabin rahama sallallahu alaihi wa cewa idan ladani ya yi da kiran sallah gabanin a tare iqama in ka roki Allah Allah karba maka abin da ka roka matakar ba sabon Allah a cikin abin da ka roka jama'a mu fahimta da ka mu daina wasa da wannan lokacin mu yanzu fa galiban matsalar da muke fama da ita a wannan duniyar ko shine mafiya yau mun sanya zuwan mu masallaci yana da alaka da iqama son ake zuwan ka masallaci ya samu alaka da kiran sallah domin ma'anar kiran sallah ana shela ne ana gayyawa masu imani da su zo lokacin sallan yayi amma tsakani da Allah bai yi ba ka sanya wa rayuwarka kullum kai masu buke ne a masallaci ka bari kanka wallahi kai yanzu ka haranta wa kanka salatin mala'iku a kanka hadisi ne fa ingantacce karka da mu cewa duk wanda zai zo masallaci yana jiran sallah Allah yana wakiltar da mala'iku na musamman suna masa addu'a sai ya tashi kuma annabi ta cewa ke mala'iku suna yin salati wa mutane sahun farko mala'iku suna salati wa duk wanda ya laye a sahun farko kai ba daraja ba ce gare ka da kima a ce ga mala'ika yana kiran sunanka kuma yana maka addu'a wallahi wannan sharafin haza sharafin wa fadlun alik lokaci na biyu da in mutum yi addu'a Allah yana karɓa idan ka ji zakara ya yi cara ka ji kukan zakara to alama ce na cewa ya ga mala'iku sai annabin Allah ce ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya ji zakara ya yi cara in kai addu'a ka dace da amincin mala'iku an karɓa maka lokaci na uku jama'a shi ne idan mutum ya yi sujuda ya ɗora goshinsa a cikin a ƙasa yana yana tsaye bayan kayi addu'ar da ake yi zikirin da ake yi a cikin sujuda idan ka roƙi Allah subhanahu wataala gabanin ka ɗago kanka ka roƙi Allah Allah yana karɓa maka jama'a mun faita a wannan wurin shi ma Allah yana karɓa addu'an me wanda ya roƙi Allah subhanahu wataala a wuri na gaba da Allah yake karɓa wa masu imani shine duk mutumin da ya yi azumi ya zo buɗe baki roƙi Allah a nan shi ma Allah yana karɓa masa idan ka yi azumi ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana karɓa maka haka na daga cikin inda Allah yake karɓar addu'ar mutum shi ne mutum ya yi addu'a bayan sallar ta nafila domin yana daga cikin abin da malamai suka tattauna daga cikin al'afta da muke aiwatarwa akhtar sha'i'a da muke aiwatarwa a cikin sallah da bayan sallah shine kaga mutum in yayi da sallar farilla ya daga hannu yana addu'a malamai ahlus sunna wal jamaa sun tafi akan cewa ba a addu'a ta mas'ala bayan sallah ta farilla wanda shine kaulin jamhurin malamai idan aka yi da sallar farilla sallah ta farilla shi shugaban halittar da aka turo da shari'an ko ya karantar da mu abin da zaka yi shi ne kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam har zuwa ƙarshe ka karanta ayatul kursi ka karanta abinda manzon Allah yace ka karanta amma ka daga hannu ka roki Allah a bayan sallah ta farilla suka ce wannan kuskure ne idan kana son ka bi ka roki Allah bukatarka ko a cikin sujuda ko a tafiya ta ƙarshe ko kuma a'a ka tashi kai nafila ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta a wuri na na ƙarshe da zan faɗa da Allah yake karban addu'ar mutum shine cikin sulsul akhir ƙarshen dare karab a raba dare ukun ƙarshe ka tashi ka roki Allah subhanahu wataala Allah yana karba maka kuma duk abin da mutum zai aiwatar na alkhairi in yayi tawassuli da shi daidai da salati da manzon Allah zaka yi in ka roki Allah bayan salatin Allah zai biya maka bukatarka sai dai akwai shurutu da kakin kai addu'a Allah ya karba maka sai ka cika so da yawa mutum zai ta addu'a yana roƙon Allah amma ya kasa ganin biyan bukata har ma yana zargin Allah subhanahu wataala daga cikin abin da ya kamata mutum ya kiyaye kafin yi addu'a shine ka tabbatar baka cin dukiyar haramun ka tabbatar ba ka cin dukiyar haramun duk wanda zai ci dukiyar haramun ya doke roki Allah Allah ba zai karba masa ba haka kakka sanya kakka yi gaugawa mi ya gaugawa cikin addu'a shi daga ce ni na ta roƙon Allah na jima ina roƙon Allah har yanzu dai ban ga har yanzu shuru ba a wa Allah ba a wa Allah azarabi a sanya Allah cilasta sa shi fa'alun ne lima yuri yana aiwatar da abin da ya ga dama ne ba a cilasta sa yujiru wala yujaru alai shi Allah shi ke tilastawa yace dole ayi amma a duniya ba wani makhluki da yake tilasta Allah subhanahu wataala haka ba a bukatar mutum ya zamanto yana mai gaugawa yace ni na tarukun addu'a mu dai addu'a ga dai muna tai har yanzu dai shiru ka dage ka ci gaba da addu'a sannan kuma ana bukatar mutum ya zamanto ya yabi Allah subhanahu wataala kafin addu'ar Allah yana son ka yaba sa irin misalin ka dinga su يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى طرفة عيني إلى, إلى نفس طرفة عيني إرسو كي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تصورا الدعاء ده منزل الله يكرنت ليبن الله سبحانه وتعالى كما كوا منزل الله صلاتي إن كروكي الله الله إنا كربا الله سبحانه وتعالى يكربا منا Allah ce wai ziduhum min fadlihi Allah yana ƙara musu daga falalarsa ma'ana abinda suka nema suka roki Allah Allah yana ba su a watan watan ma'anar ta biyu cewa masu imani suna karba ma Allah subhanahu wataala suna yin abinda Allah yace suka ce wai ziduhum min fadlihi ana nufin Allah subhanahu wataala zai ƙara musu bayan ya sanya su aljanna har ma Allah ya ba su damar su ceto su yi ceto domin ceto gaskiya ne sai dai kuma ba kowa ba ne ke ceto akwai bayan allan da allah ya zaɓe su za su ceto amma ba kowane mutum ba ne zai bushe idanu gaban allah ya ceto duk girman rawaninsa wallahi duk karatunsa duk mulkinsa sai in allah subhanahu wa ta'ala ya ba sa dama sai ya cika sharuɗa na ceto shi ma wanda za a cikin sai ya cika shuru daga cikin abin da ya kamata mu sani akan ceto cewa yaziduhum min fadlihi akwai mutanen da Allah zai ba su damar su ce bayan annab kowane annabi za a ba shi damar ya ceci al'ummarsa haka sannan kuma qurra makaranta alqur'ani Allah zai ba su dama su yi su yi ceto ina fatar mun fahimta malamai rabbaniyun malamai na Allah ba in duniya ba malamai rabbaniyun Allah zai ba su dama ta su yi ceto haka cikin shuhada za a ba su dama su yi su yi ceto Allah subhanahu wataala ya dace da mu sannan kuma bayan an ba su damar yin ceton har yau Allah zai ƙara musu ta hanyar Allah ya ba su damar su ga fuskarsa ba wani abu mafi tsada da Allah zai bai wa ɗan aljanna wanda ya fi aljannar daɗi wallahi azim ya fi aljannar daɗi kamar Allah ya bai wa mutanen su shiga aljanna damar su ga zatinsa su ga huska ta Allah subhanahu wa ta'ala ba ƙaramin ni'ima ba ce ba ƙaramar daraja ba ce ba ƙaramar karramawa ba ce a ce an shiga aljanna Allah ya ce wa mala'iku ku jaye hijabin da ke tsakanina da bayina sai a jaye hijabin sai ga Allah ga bayinsa bayin Allah su ga Allah kiri da musu ba ƙaramar ni'ima ba ce daga wa yaziduhum min fadlihi Allah zai ba su damar su ga su ga Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama sai Allah ce wal kafiruna lahum azabun shadid tabbas kafirai wanda suka butulce wa ni'imar Allah subhanahu wataala ba su yi abin da Allah yake so ba suka yi abin da zuciyarsu take bukata suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala suka yi shirka suka hada Allah da wani Allah ce lahum azabun shadid ba ba shakka suna da azaba azaba mai radadi azaba mai radadi idan ka ce azabun shadid azaba ce mu'lim wanda tana da zafi duk azaba akwai zafi akan ita sai dai azabun shadid ta fi kowace azaba muni Allah ya kare mu saboda Allah yana bambanta gabobi da azaba ne kowace gaba da irin azabar da Allah subhanahu ta'ala yake masu wannan kuma azabar Allah ya tanada ta ne wa kafirai a gobe alkiyama a gobe alkiyama Allah zai wa kafirai azaba da ta dace da abin da suka aiwatar a gida na duniya Allah subhanahu ta'ala ya kare mu da da azabarsa sai Allah ya ce ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير
Allah ya ce walau basata Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yalwata arzikinsa ya shimfiɗa arzikinsa li'ibadihi wa bayinsa dukkanin halittunsa da Allah ya shimfiɗa arziki wa halittun da ya halitta a duniya Allah ce labaghaw fil ardi wallahi da sun ketara iyaka da sun yi zalunci a doron ƙasa da Allah subhanahu wata'ala ya sanya kowa mai kudi ne to da duniyar nan ba ta zauruwa na daga cikin hatta tsarin bankin duniya hatta tsarin bankin duniya a ce misalin Nijar tana da bukatar ne a da sefa sefa mu a misalin a ce muna da bukata a duka kasar gabare da gwamnatin da 'yan kasuwan baki daya kudin da muke da bukata a ce ana da bukatar miliyar miliyar dubu misali a shekara to idan aka tashi fiddo kudin a bankin ba fa dukkan miliyarikin duba ke zo mana lokaci guda jama'a mun fahimta saboda idan aka ce za a zubo kudin kai tsaye malam fitina yawa za ta yi masu suka ce kudi a hannu na daga cikin abin da ke sanya mutum ya lalace baka ji abin da Allah ya ce ba ubangiji subhanahu wataala ya sha mai irin wannan zancen Allah ce kalla innal insana la yatagha arra'a mustagana inna ila rabbika ruj'a Allah ce kalla a'a ku saurara ka fahimci karatun ba Allah ce innal insana idan kaga Allah ya yi isti'malin harafin inna to zancen babu kwankwanto a ciki tabbas ne duk dukkaninsa ƙur'ani babu kwankwanto a ciki don Allah ya ƙara tabbatar maka zancen sai ce innal insana tabbas dan annabi adam ba gashi ba a sifa ta ta nake ba sai aka sa a sifa ta ma'arifa al'insana kowane irin mutum ne Allah bai yi istisna'i ba innal insana la yaba ba sai ce an ra'a hustagada ɗan annabi adam yana ɗagawa yana jiji da kai a lokacin da ya ga ya wadatu Allah ya ba su duniyan nan jama'a mun fahimta so tari kuɗi na daga cikin abin da ke ke sanya mutum ya canza alkibila idan ka ga mutum da da kuɗi kuma yana biyar Allah subhanahu ta'ala da ibada wallahi azim Allah ya so su da rahamarsa ne yana da wuya galiban mabiya yawan baka ji abinda annabi ya ce ba ya ce innal fujjara a innal tujjara fujjar ya ce mabiya yawan yan kasuwa fatin rainings illa manitta kalla to samun takawa a cikin yan kasuwa shi ne mafi abu mafi girma mafi hadari abu ne mai wuya ba kowane ɗan kasuwa ba ne yake zamantowa ta ƙi ba kowane ba ne ba kowane ɗan kasuwa ba ne yake zamantowa ta ƙi a cikin al'amuransa jama'a mun fahimta to Allah ce innal insana la yatgha arra'a mustaghna dan annabi adam yana tsagawa musamman ma idan yaga Allah ya ba sa dukiya Allah ya kare mu Allah ya kare mu shi ya sanya ka dibi irin abin da ya faru ubangiji ke cewa inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alayhi كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة kun ji wannan Mm. Mm. Mm. Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim Allah ya ce qaruna yana cikin mutanen annabi Musa ai a baya mutum ne mai imani balma mal suka ce yana cikin mutanen da annabi Musa ya tafi da su munajaci da Allah yana cikin zababu a cikin al'ummar annabi Musa wanda dacewarsa ta kai dacewa har aka jasa aka je da shi ya ji magana ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta faba za a laifin sai ya ƙetar iyaka a kansu dalili Allah ce wa atai na huminal kunuzi ma inna mafatihahu latanuhu bil usbati udil quwwa Allah ce mun ba sa daga taska taskoki har ta kai kilannin shagunansa da mangaza alata sun yi yauni wa mutum guda goma ƙato goma in ji wasu malamu suka ce guda bakwai ƙato goma in aka ɗora musu kilannin allah ya ce sun yi yauni a kansu za su tafi da su amma da ƙyar sai ga mutan suna masa wa'azi suka ce la tafrah inna allah la yuhibbul farihin ka daina tsagawa kana jiji da kai kana ganin kanka wata tsiya inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu jiji da kai baya son masu dagawa wa bitabi ma ataka Allahu darul akhirah yi hakuri ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka da dukiya amma wala tansa da suka kamar duniya ba a haranta maka jin daɗin duniyar nan ba ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau ka aure masu kyawo ka gina mai kyau wala tansa nasibaka min ad-dunya sai ce wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka kyautata irin yadda Allah ya kyautata maka a rayuwa wala tabqi al-fasada fil ard kada ka kuskura ka buga wani anna a doran kasa domin innahu la yuhibbul mufsidin Allah baya son maballata da ya tashi da ce wasu inna ma'utituhu ba shi ta ka'ar ba inna ma'utituhu ala ilmin indi ya ce ai wannan dukiyar iya kasuwanci ne da gogewa yau da gobe da sanin maza da muka yi wajen kasuwancin ya sa tara dukiya ƙarshen al'amarin Allah ce fakasafi na bihi wa bidarihin artu sai Allah ya kiske ƙasa da shi to al'amari na na sha'anin dukiya ba kowane mutum ba ne Allah yake baiwa dukiya sannan kuma a gansa shi'ani na Allah suna gaba-gaba muna fatan Allah ya sanya mu a gaba-gaba Allah ce walau basu Allah wa rizqa li ibadihi da Allah ya yalwata wa bayinsa arziki aka yi kowa ne kuɗi Allah ce lama haufin ardi wallahi da za su da su ketar iyaka sai da za su ketar iyaka wala sai kayo koman kawai sai a sa a jidda maka su a bakin iyaka kawai wani zai zance kawai ya sai gaba da motar da ya sai duka gaba daya yace kuma yana bukatar kawai motoci yake bukatar su taso daga can azawwa ta wa bidiyo wallahi yake son su bai bukatar komai a cikin su laban Allah ya sani kuma zai zai faru laban ghaufil ardi Allah ce da an ƙetare iyaka a doron ƙasa da mutane sun ƙetare iyaka sai ce walakin yunasir da sadarin ma ya sha sai dai Allah yana sarkar yana sarkar da dukiyar arzikin gwargwadon bukatuwar mutane Allah yana bai wa kowa ne gwargwadon bukatarsa idan kaga kana samun jika biyar to Allah ya kaddara bukatar gaba ta wuce haka kuma da mun kana ƙara bukatuwa ne Allah yana ƙara buɗo maka yanzu kowannen mu ya tsaya duba lokacin da kake gauro ba ka yi aure ba to samun kyana bambanci da kake samu bayan ka yi aure jama'a haka ne wancan ko ka tara ba albarka ciki saboda ba wanda ba wanda yake ci daga cikin taskarka kuma arzikinka ne na kai kadai ake baka amma daga lokacin da kai aure to da naka arzikin da naka sai Allah ya danka a hannunka sai da kullum sai an ci naman miya a gidanka amma lokacin da baka da aure naman sai kai sati sai wani ya saya ka ci jama'a baka bane amma kullum da kai auren kuma sai kullum sai an yi an ci naman miya a gidanka yau ina ka ci kishi gobe za a ci za a ci malku jibi hanji za a ci gata kuma za a yi wani abu na daban ana sassauyawa bukatuwar ce saboda kun karu kuna aihuwa kuma sai Allah ya kara budo maka birshe eh sai a kara tattara maka arziki walakin yunazzil bi qadrin ma yasha to sai dai kuma ba karkaji wannan magana da ce to tunda haka ne barkaji ka kara aure a'a kuskure ne ji malamai shi iya mutum yana tsara aure ne yana lura da kuma a iya samunsa a duniya na ba ta mun fahimta kana dubin yanayin kanka kafin ka je da mataki na gaba to walakin walakin yunazzil bi qadrin ma yasha Allah subhanahu wataala yana yana sabkar watan gurgurdan abinda mutane suke da bukata abinda mutane suke da amfani da shi sai Allah subhanahu wataala ya yake sabkar da wannan abun da Allah subhanahu wataala ya sanya kowa ya samu kuɗi a duniya malan da duniya ba za ta yi dadi ba da kowa mai kuɗi ne to wallahi da ba za a ji dadin duniyar nan ba kwata-kwata kusan dalili ba wanda zai hidima da wani shi kuma ƙa'ida ta ta Allah subhanahu wa ta'ala da yadda ya zana duniyar to lekta su da ba'aduhun ba'adan su khiriyar sashi da dinga ɗauka sashi laborori ana son wani ya dinga ci ƙarƙashinka shi yasa wasu ya cewa na daga cikin alamar arziki ba ka tara da yawa ba ana faɗar wane mai kuɗi ne a abinda ake ce ma wane mai arziki shine wanda ya fi wanda suke ci karkashinka ko duk karancin jarinka in dai har akwai mutane suke ci a karkashinka to kai ne mai arzikin gaske amma in ta an tara maka tawa da dukiya ya zama to ba mai moruwa da kai hatta ayanka ba sa amfanuwa da kai to wallahi talaka zuciya ki gare ka ba a lissa baka cikin masu arziki ana tarihin cikin masu kudi ina ba mun fahimta e kudi daban arziki daban to Allah ya bamu daga falalarsa ubangi subhanahu wata'ala ya sanya duniyar nan dan a dinga a wasu dinga dokar wasu laborori hakan Allah ya tsara yanzu da Allah zai sanya kowa ya samu kudi tambaya idan kayo komandikin kayo komandikin kayanka daga inda kayo komand dan Allah wa zai kabuke maka telamkinka na duka inda kwantawa kowa milinuwa shi ba kowa mai kuɗi ne sai aka ce kayo koman to tambaya wa zai sauke maka su na idan bishkin gidanka ta cika bishkin gidanka ta cika wa zai yashi maka ita ya kowa mai kuɗi ne na idan kana buƙatar gida ka shiga wa zai gina maka babu idan kana buƙatar tufafi ka sanya wa zai zauna ɗinka maka to duniya za a yi daɗi hakan babu daɗi a cikinsa shi yasa sai allah ya fifita sai allah ya kasa wasu suna saman wasu a duniya allah bai daidaita mutane ba hatta annabawa allah ya fifita wasu akan wasu hatta annabawa Allah ya fifita wasu akan wasu haka cikin masu kudin Allah ya fifita wasu akan wasu cikin malamai Allah ya fifita wasu akan wasu kai hatta cikin ɗan tasha ma wallahi wasu na saman wani kai wani ɗan tashin yana ganin wani ya san ubansa ne wallahi a daban ma kana ganin wani ka san cewa tabbas ne mun sun ba da gaba ita ce ma sun ba da gaba Allah ya dace da mu Allah ya rufa muna asiri sai Allah yake cewa walaki yunazzil bi qadri ma yasha Allah yana sarkar da gurgudan bukatuwar mutane kuma a gurgudan abin da shi Allah ya ga dama ba a ci da sawo shi Allah subhanahu wataala innahu bi innahu bi ibadihi khabirun basir tabbas Allah subhanahu wataala game da bayinsa yana ganin duk abin da ya dace da su Allah yana ganin abin da ya dace da su sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai ba da labari game da abin da suka aiwatar a duniya a nan ne mana suke cewa a zalunci in aka ce albazuyu kusan so 78 Allah ya ambaci zalunci ko 70 da wani abu a cikin alkur'ani mai girma wanda ya aka ce albazuyu ana nihin az-zulmu ana nufin zalunci ko kuma tajawuzul haddi ƙetar iyaka a ce baga bi ma'ana zalama ko kuma baga bi ma'ana tajawuzul haddi ce yayi zalunci ko ya ƙetar iyaka to Allah subhanahu wata'ala ya haranta zalunci Allah baya son zalunci daga cikin dalilai hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa hadisul qudsi ne Allah ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu Allah ce ya ibadi sai Allah ke ya ku bayuna akwai wani babawa bane Allah ba wani wanda babawa bane na Allah dukkanin mu bayu ne kaskantatu zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ce inni haramtu zulma ala nafsi Allah ce ni Allah da na halice ku na haranta wa kaina zalunci zalunci bai dace da ni ba ban dace da shi ba waja'altuhu bainakum muharrama kuma na sanya shi shi zalunci tsakanin ku haramun ne sai Allah ce fala tazalamu kada ku kuskura ku zalunci da wannan ne Allah yake faɗa a cikin alqur'ani da girma a harshen manzon Allah cewa قل إني قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون التي قل كتير إنما حرم ربي الفواحش وبنجدنا يا حارة تذكر وننوئنا الفحشة idan aka ce alfahsha shi ne abin kyama a cikin al'umma abinda in aka ka aiwatar za a ce ruwa da kai da kanka abinda ya yi muni a ce wane yanzu kai da kanka to fahsha ke nan to Allah ya ce ya haranta alfahsha ma zahara min hawa ma batan abinda ya bayyanu da ma abinda ya cikin fahsha sai ce wal'ifwa kuma Allah ya haranta yi zinibi duk abin da mutum zai yi a bashi zunubi Allah ya haranta sa walbari kuma Allah ya haranta zalunci duk abin da yake zalunci ne Allah ya haranta sa sai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu zulma fa innahu zulmatu yawm al-qiyamah kuni ku tsani ku tsoraci yin zalunci ko ku kiyaye game da yin zalunci domin zalunci duhu ne ko duhai ne a ranar tashin alkiyama zalunci musiba ce Allah baya bukatar zalunci haka Allah yake cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allah ce inna Allah ya'muru bil adl Allah yana umurtar ku da ku zamanto adilai ku dinga yin adalci inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan ku zamanto masu kyautatawa kyautatawan nan gida guda biyu akwai al-ihsanu bainaka wa bain rabbik kuma akwai al-ihsanu bainaka wa bain ibadi rabbik akwai kyautata tsakaninka da Allah subhanahu wataala shine in zaka yi ibadan kai kamar Allah yana ganin ka kuma akwai kyautata tsakaninka da bayu na Allah subhanahu wataala to Allah yana yana umurtar mu zamanto masu kyautatawa yace wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata ku zamanto masu kyautatawan Allah yana son masu turtawa sai ke cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsha'i kuma Allah yayi haƙi akan dukkanin alfahsha zina alfahsha ce sata alfahsha ce ƙarya alfahsha ce kallon biyan mutane a TikTok alfahsha ne haka ne soyayya da biyan mutane baka auren ta shi ma alfahsha ce Allah ya kare mu shan shisha da shan taba dukkanin su nau'i ne na alfahsha to Allah ya hana yanha 'anil fahsha'i wal munkar da kuma abun kyama sai ce wal baghi kuma Allah ya haranta zalunci Allah ya yi hani akan ayi zalunci sai ce ya'idukum Allah yana muku wa'azi Allah yana muku wa'azi yana jin hankalinku la'allakum tadhakkarun wala Allah kun zamanto su cikin masu wa'azuwa Allah ya sanya mu a ciki malam suka ce shi zalunci da surori alamu ko kuma kamanni da dama na daga cikin zalunci da za a yi a albaghi nau'i na albaghi shi da mutum ne ƙetare iyaka kan ɗan uwansa musulmi irin ka ci masa mutunci ka kuta ka kuta cikin mutuncinsa wannan wannan zalunci ne duk musulmi akan musulmi haramun ne zub da jininsa kuma haramun ne keta jinin musulmi ƙoƙarin ka tona ka musgunar da ɗan'uwanka ka musguna wa ɗan'uwanka musulmi kuma ka ci masa mutunci wannan zalunci ne Allah ya haranta wannan abun na daga cikin zalunci shine ka dinga yi da mutane yanzu ba wata sana'a da mutane suka runguma suna yi abinda tana ƙayatar da su kuma wallahi musamman ma ɗaliban ilimi da 'yan kasuwa ɗaliban ilimi sun fi kowa matsala wannan ɓangaren shi ne gigara da giba a cikin ɗaliban ilimi wannan abin ya zamanto kai ka ce allon ya sabkar da wani sabon wahayi akan cewa ci gaba da yi allah ma ka ji ka tarar da ɗaliban ilimi ba sa ilimi kuma abin ban haushi ba ɗaliban ilimin shari'a kuma su za su zo su bawo mimbari ana allah ya ce manzan allah ya ce شوف كيف ذلك لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون shi yasa anan nake wajjaha nasiha ga ran da ƴan uwana ɗaliban ilimi wallahi mu ji tsoron Allah kuskure ne ba mutum a wurin ka ɗauko firarsa ku dinga kuskure ne bal ma haramun ne a musulunci haramun ne ka zo mutum da zancen wani haramun ne kuma keta mutunci shine kuma zalunci ne kai ka zalunce sa idan ba baka neme sa ba afuwa ya yafe maka idan aka tashi alkiyama yana da damar ya kai karar ka gaban Allah ya muku hisabi wallahi jama'a mun fahimta Allah ya kare mu da mutunci mu da imanin mu na daga cikin ƙetar iyaka da idan kuɗi suka yawaita a duniya a tsakanin mutane abin zai faru shi har za ta kai bayin Allah su daina roƙon Allah subhanahu wataala saboda suna ganin sun wadata har ta kai mutum ya ji bai da bukata da Allah subhanahu wataala so tani da mun galiban ba kowane mutum bane yake cikin nima yake tuna Allah shi yasa mu zage cewa ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi shidda ka dinga tuna Allah lokacin yake cikin jin dadi Allah ya hore maka cikin makeken gida kana cikin AC kana cikin jin daɗi ga kaji ga madara ga ayan itace a gabanka to ka dinga tuna Allah subhanahu ta'ala ka ji tsoron Allah a wannan lokacin kai ko lokacin da shiga cikin damuwa sai Allah ya tuna ka jama'a mun fahimta duk lokacin da Allah ya maka ni'ima a rayuwa yi kokari ka mori wannan ni'imar da Allah ya maka ta hanyar tuna Allah da yi ma Allah abin da yake so lokacin da ka shiga cikin jarabawa sai Allah ya waiwayo ka dibe ka amma idan ka manta Allah a lokacin da kake cikin jin daɗi kai ma idan ka shiga cikin damuwa sai Allah ya kale ka da wahalarka mu dubi annabin Allah annabi ayyub da Allah ya jarrabe sa ya mai da al'amuransa ga Allah da man yayi wa Allah a baya sai Allah ta fakashafna ma bihi min durri muka tirin masa damuwarsa saboda mutum ne mai mai tuna Allah annabi zakariya da matarsa da ya roki Allah ya ba su ɗaya ɗan da zai gaje su Allah yake cewa innahum yusari'una kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rabban wa rahaba wa kanu lana khashi'in ya kashince yana addu'a yana tuna Allah subhanahu wataala a lokacin ke cikin jin daɗi da ka shiga cikin damuwa roki Allah sai Allah ya warware masa da al'amarin sa na rayuwa abin uku yan uwa idan Allah ya sanya dukiya a hannun mutane to ba ba makawa hasada za ta yawaita a cikin mutane dama abin da ke kawo a yi hasada shine wata ni'ima da Allah yake bayinsa kuma ka'ida ce ta rayuwa fa su in Allah ya maka ni'ima a rayuwa to ka sani ko baka sai sai an hasade ka in Allah ya maka in kaga ba a hasadar ka to ka tabbatar fa kai da jakin gidan gudu ɗaya wallahi ba wata ni'ima take tare da kai muddin ko Allah zai maka ni'ima a rayuwa to wallahi ka sani ko barsa minar jinnati wan nasi akwai su jibge mahasada ai ba abin za ba Allah ya ce manzon Allah ka dinga karanta wa min sharri hasidin idza hasadi ina neman tsarin ka Allah ka tsare ni akan sharrin mai hasada yayin da yake hasadarsa malam cutar hasada ta fi tasiri a kan jikin mutum da sanya sa ya ɗaiɗaice ya lalace fiye da cutar shafin aljini a cikinsa cutar hasada in ana maka har rashin lafiyar saboda hasada ya kama ka gwara masul jinni da cutar hasada wallahi eh gwara Allah ya jarrabe mutum da matsala ta aljannu bisa da ce rashin lafiya na hasada ne ya hawa ya hawa akan ka ita fa hasada in ta yawaita in ta yawaita a jikin mutum in rashin lafiyan hasada yayi yawaita a mutum shi karan kasa bai gane waye shi kai karan kasa ba za ka gano waye kai ba shi yasa jama'a mu dage da addu'a kuma duk inda kake a duk matsayin da kake ko wallahi kada ka rena wannan matsayin akwai dubbanin al'umma wannan gurin suke kallo naka kana ganin kai akwai wanda fa yana ganin kawai shi ba misali shi ai ba wata dukiya wace gare sa a dai ta ne yake misali ai a dai kuma kama min ne yake yi sai na ganin kamar ba wani abu bane wallahi alazim ni'ima ce ba ka gane cewa kama min ma a dai ta ni'ima ce sai in Allah ya jarrabe ka ba wanda ci kama min ka zauna kai sati dala ba cikin aljihunka kuma wanda ci baka gashi a inna fi zalika la'ibar akwai abinda wa'azi ne fa Allah yake mun amma ba ma ganewa to idan dukiya ta yawaita to hasara tana shigowa a ciki daman ita hasara daga malamai sai masu kudi ne mun bayyana su malamai su ne uwa uba su ne walidin wa maulida cikin hasada a duniya ba kai malamai da hasada ba wallahi kuma har a tashi kiyama ba za a samu ba fa wanda za su kere malamai a wajen hasada wani zai iya bayyana wani zai iya koyi hasidar shine wanda yake wayen yi a rayuwa sai ya koyi hasidar abinsa a zuciyar wani kuma sai ya nuna to kai dai ka ta addu'a ka dage da azkar na rance da girman Allah ba abin da za a yi a rayuwa ba su da alaka cikin halittarka ba su da alaka cikin arziki kuma ba abin da suka iya yi wallahi ka dogara da Allah kawai fa idza azamta fatawakkal ala Allah amma kai wasa da azkar yanzu ne ana kai kasa wallahi yanzu ne kana kwantawa kasa Allah ya rufa mana asiri abu na gaba jama'a idan idan dukiya ta yawaita a al'umma to kuma ana samun manta lahira sai mutane su shagala kasan akwai wani abu da mafi yawan mutane su gano ba wato me kudi ya fi kowa son kudi me kudi ya fi kowa son kudi haka ne jama idan ka san ɗalibin ilimi ya fi kowa shauki na karatu haka ne to haka mai kudi ma ya fi kowa son kudi suna ƙaruwa ne suna ƙara shiga cikin zuciyar mutum mu tsaya mu duba da kyawun malam subhanallah to yawaita kudi a cikin al'umma yana sanya mutum ya manta da da lahira sai ya shagaltu da kokarin tara dukiya da kuma kokarin dukiyar ta haɓaka wani bawon Allah ne yake da mai gadi a gidansa mai gadi yana masa gadi a gida wannan mai gadi kullum alhaji zo ya shawo da mota sai mai gadin ya cika so alhaji na jin daɗin su ya sai zo ne sai a ji ai a so alhaji na jin daɗin su shi kuma bai san akwai alhajin da wallahi bai iya kwana sai ya sha kwaya ta kwana wallahi suna nan birtik bila adadi ta cikin tana sai kawai kai daga mutum kawai a riga amma abin da ke ciki allah ɗaya sai da ke fama da rayuwarsa wallahi allah ɗaya sani wannan bawan allah kullum ya ga alhaji alhaji na ta jin daɗi alhaji ashe abin yana ci ranar sai alhaji ɗauko miliyan biyu sai mika wa mai gadi ya ce wannan miliyokin na ba ka sadaka fi sabi halakin malakta ka ce wannan miliyokin a je mai ita zan tambaye ka daga baya dare na yi alhaji haye saman tsoro yana kallon mai gadi har da bai kwana ba alayi lisani yake ta yi yanzu wannan ya za a yi sai kaza ya za a yi kaza yana ta lisayi kuma yana ta lisayi ba kar a zo a doke wanda bilito a shi alhaji ya sa musu da bayan kwana biyu sai alhaji ta mishi wani kwana biyu na baka barci layiya ya ce ai alhaji tun da ka bani wannan kudin kullum lisayi da ke yi ya ce to ya ce miliyan ci biyu ce na baka cikin abin da allah ya bani abin da allah ya bani ban ma san shi ba ya ce wallahi kullum yadda ka baka barci kullum ta nake ya za a yi duke ta ƙaru kullum ya duk kuma da kada a wuce ni kada a wuce ni amma kuma kullum kada da ke mujin daɗi ne muke jin daɗi da muke yi to Allah hakim da cikin al'amari in kaga Allah ya tsira ka ko to ko a barka da damuwar mutane wanga ya so wanga ya so ai da ne dai ko wallahi lazar hatta kirga kudin fa a barka da killigan kudin nan ma musiba ce in kai yanzu akwai an akwai wanda bai yawan killigan kudi sai sa shi rashin lafiya eh bai ma mulki kudin rashin lafiya ne abu sai zama to rashin lafiya kai kuma Allah ya barka kawai kaga haka nan kana dan kama jika ka goma ka kashe haka ne ka kwance Allah ya dace da mu koyar ba mana asiri Allah ya ba mu arziki mai albarka Allah ya inna bi ibadihi khabirun basir to rai ya kamata mu kwana kenan abinda mun kafa da mun to gaskiya Allah ya ba mu ladasa kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna ƙara addu'a wannan kasar tamu Allah ya ƙara mana amincin zaman lafiya duk wanda ke nufin mu da shari Allah ya musa kayansa Allah ka tsare mu da kasar mu da imanin mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya ya Allah ka sanya albarka a rayuwar mu duk masu taimaka ma addinin ka Allah ka taimaka musu ya Allah ka hore mu kowa wa addinin ka Allah ka sanya mu cika da imani Allah ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka sanya albarka a zuriyar mu Allah ka sanya albarka a karatun mu Allah ka sanya albarka a sana'ar mu Allah ka sanya albarka a ayyukan mu Allah ka sanya albarka a iyalin mu Allah ka sanya albarka a zuriyar mu Allah ka ji kanmu ka gafarta muna Allah ka sanya aljanna ce mu kuma mu ya Allah ka sa mu yi asarar azumin mu Allah ka karba mana baki daya Allah ka sa mu wani lafiya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh